الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha takwas ga watan sha'aban jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da shida ga watan biyu shekara ta 2026 ci gaba da karatu a wannan majalisi mai albarka kamar yadda aka saba a kowane sati yau ma za a ci gaba insha Allahu ta'ala za mu fara da littafin alfiyatul usul wallafar babban malami al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah wanda wannan shine darasi na 37 mun kwana akan baiti na 256 su kuma za mu tashi a kai shi sai mu dora a sheku abdullahi yake cewa ƙalu fayuhumala ne bi ta'addudi famujibun kilahuma limuhtadi rabi'u hashtiraku talifin lilab isqatu dhi'fil mahari in aqdun zahab قبل البناء عندنا فهو الذي بيده عقد النكاه فاهتذي والشافعي للزوج أيضا يهتمل قلنا سياق الآي ينفي المهتمل لأن الاستثناء لأن الاستثناء من فنصف ما أي نصفه عليكم قد هتمه إلا لعفو ثيب بنفسها وعفو ذات الحجر من وليها idan ba manta ba ana bayani game da asbabul ijmal wato dalilan da ke sa nassi ko kuma dalili ya zama mujmali eh wanda an faɗa cewa guda shida malin ya kawo darasin da ya gabata an yi sharhin na ɗaya an yi na biyu an yi na uku wanda a na ukun muka kwana inda shehu abdullahi yake tattauna saɓanin da ya gudana wato tsakanin ashafi'iyya da kuma alhanafiya dangane da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hani game da sayar da abinci to sai suka yi saɓani wajen ya za a naƙalci hadisin tsakanin hatta yufraka da kuma hatta yufrika wanda su a shafi'iya suka ce hatta yufraka ne wanda yana da ma'anar sussuka su kuma alhanafiya suka ce a'a hatta yufrika shi kuma yana ɗaukar ma'anar ninan abincin sai abincin ya nina to daga cikin amsoshi da su a shafi'iya suka ba alhanafiya ƙalu shi ne suka ce fayuhu malani e kowanne mun yarda da naku ko alhanafiya to amma fa namu ɗin ma shi ma tabbatacce ne to za a ɗauka cewa bit ta'adduri hadisan annabi ya faɗe su ne daban-daban ya faɗi wannan kuma ya faɗi wannan ya faɗi hatta yufraka ya faɗi hatta yufrika famujibun kilahu masu su biyun duka to fa mujibun wato yana wajabtawa a yi aiki da su yana tabbatar da su cewa gaba ɗaya za a yi amfani da su tun da ba cin karo amfani da su ba abu ne wanda yake hannuwa ba limuta dai ga wanda yake neman fahimtar magana ko yake neman dalilin da zai kafa hujja da shi almuhtadi shine ɗareban shari'a wannan shine amsar da suka bada to rabi'uha na hudu daga cikin asbabul ijmali ishtiraku ta'alifin lilab za a yi na kalo a nan lilab ba lil'ab ba saboda wazani rabi'u hash tiraku ta lifin lilab eh to ishtiraku ta'alifin shine inda tarkibi na jimla ya zama mushtarak can an faɗa duka abubuwan da aka ambata suna da alaƙa ne da ɗaiɗaikun alfaz ba tarkibi ba to shi wannan na hudu yana magana ne akan cewa daga cikin dalilan da ke sa a samu saba a samu ijimali ga dalili shine ya zamo jimla ita karan kanta tana da ishtiraki tana ɗaukan ma'ana kaza tana ɗaukan waccan ma'ana duk da cewa da za a ware ita jimla ɗin a cire wannan kalma a cire waccan a cire waccan to kowace kalma a karan kanta za ka gaba ijimali amma aka haɗa su suka zamo jimla ya zamo tarkibi to sai a samu wannan ijimali ɗin ina misalin wannan shine lilab ailil ab ya tabbata ga mahaifi isqatu sarayar da nisfil mahari rabin sadaki na ‘yarsa da ya aurar in idan akadin kullum aure zahab wato ya warware idan mutum ya auri mace kuma ya ce ga abin da zai bata na sadaki kila zai bata dubu ɗari biyu an je an yi kullum aure ana batun ta tare sai ce shi ya sake ta tun tana gidansu sai aika mata saki kuma bayan an kulla aure eh to a shari'a yanzu rabin abin da ya ambata zai bata in dubu ɗari biyu ne kaga sai ya bata dubu ɗari shi zai bata to shi wannan rabin uban da ya aurar da ita yana da haƙƙin shi ma ya ce ya yafe ma mijin ce a to ai shi kenan ai babu komai ai rabin ma ba sai ka bayar ba shi kenan kawai sai a yahe masa gaba ɗaya tun da auren ya riga ya rushe to mahaifi yana da wannan damari na yafe wannan rabin da shari'a ta ce a bada idan auren ya warware shine zahab ya warware ya tafi ta hanyar saki qablal bina'i kamin tarewa da ita matan inda na amma fa wannan fahimta a gunmu mu malikawa sauran malamai su sun tafi sabanin haka an gani kamar yadda za mu gani sai ce fahawallazi domin shi uba shine wannan da biyadihi uqdatun nikahi ko aqadun nikahi shine wanda aqadun nikahi daurin aure yake hannunsa fahata zai saboda haka kabe wannan abin da nake kawo maka daga gummun malikawa ayan da ta ce illa an ya afuna aw ya afu wallazi biyadihi uqdatun nikahi to wanda uqudatun nikahi yake biyadihi a hannunsa mu mun dauka cewa mahaifi ne shi yasa muka ce to mahaifin yana da damar ya ce rabin ma ya yafe ma mijin saboda haka kenan kaga ba sai ya bada komai ba ba sai ya bada komai ba saboda idan uban yarinya bai ɗaura auren yarsa ba gare ka to ya za a yi ka mallake ta to shi sa suka ce kenan kaga akadun nikahi yana hannunsa eh yana hannunsa eh to sai su a shafi'iya suka ce ko alama ba mai yadda ba ba uba ake nufi ba wa shafi'i mai bin tafarkin al'imamu shafi'i lizauji ya ce a wanda ya giyar aure take hannunsa shine biji saboda yan aka ɗaura aure to yanzu wannan ya giyar miji shi kaɗai ne zai ce ya saki ta saku an gane? eh watakila sai dai an samu wasu dalilai da za a ce alkali ya saka a madadinsa amma dai al'asal to yagon auren nan guda uku suna hannun miji eh uban bai da dama ya ce ya saki yassa saboda haka ta dawo kamar yadda ake can a wasu ƙauyuka eh haka kai ma mahaifinka bai da haƙƙi ya ce ya sakan ma matarka sai dai ya baka umarni ka saka amma ba wai ya ce ya sake ta ba ba a yi haka kaga kenan yagiyar aure tana hannunka kai da ka aure ta to su a shafi'iyya abinda suka tafi a kai kenan eh allazi bi yadihi uqdatun nikahi miji ake magana to shine aidan sai suka ce ya hatabil kuma lafazin yana iya daukan wannan ma'anar tamu in ji su a shafi'iyya eh ba mu ce ta kudin bai dauka ba a lallai namu din ma yana iya dauka to kulla mu malikawa sai muka ba su amsa muka ce siyaqul ayi ai siyaqin ayar in kun koma tun daga farko yanfi almuhtamal yana kore wannan ihtimali na eh saboda min la'annan listisna saboda ai istisna'in da aka yi illa an ya afuna aw ya afu allazi bi yadihi uqdatun nika min fanisfuma an istisna'in ne daga ita wannan jumla tun daga fadin Allah ta'ala wa in tallaqatumuhunna a gani Allah ya ce kaga an fara da wa da maza ko Allah ya ce idan kuka sake su kamin ku yi mi ku shafe su yawwa kamin ku shafe su wa qad faradtum lahunna farida kuma kun riga kun yanka misali ga abin da za ku ba su dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko miliyan guda sai Allah ya ce fanis fuma ka gani fanis fuma to wancan abin da kuka yanka to ku ba su rabi a raba biyu a ba su rabi fanis fuma farattum ko yawwa sai ku ba su rabi to istisna'in da ya biyo baya illa an ya afuna almustasna minhu shine fa nisfu ma eh inji su almalikiya suka ce almustasna minhu wanda aka yi togaciya daga gare shi shine fa nisfu ma ina ba ta gane yawwa domin da aka ce wa in tsallaqtumuhunna yawwa kaga zamiri yana komawa ga mazaje a ko yawwa sannan aka ce mi wa qad faradtum lahunna farida hawwayo ana magana ne akan wa akan mazaje to fa nisfu ma faradtum shi ma hawwayo yana magana akan mi amma cewa illa an yi afuna kaga an canza siyaki sai aka koma aka mayar da shi zuwa ga matan eh suka ce to kaga da miji ake nufi to sai dai a ce sai a mayar da zamira amma sai aka mayar da shi gawa ga matan saboda haka yanzu an gama magana akan su mazaje an koma magana akan mata saboda ayat tana magana akan abubuwa guda uku an fara da mazaje sai aka faɗi mata waɗanda su kuma lamarinsu yake hannunsu akwai lokacin da yarka za ta kai amma kuma a wannan babe kuma lamarinta yana hannunta sai dai ita ta ce ta yahi ba kai ka ce ka yahe ba kamar ba zaura eh kila ba zaura ta ka aura misali ko ka aurar eh kamin a tare bayan an kulla aure sai miji ya aiko ya ce ai ya sake ta ina fatar an gane to can an ce a bata rabi ko to tana da damar ta ce ta yahe shine illa an ya afuna sai dai su matan in sun ce mi yauwa to amma ba dukan matan ake magana ba na ana maganar matan da yake sun mallake lamarinsu an gane yauwa shine abin da ya faɗa a gaba wanda za mu kai gare shi to da aka ce illa an yi afuna kaga mataki na biyu kenan sai aka ce au aka yi adafi ya afu wallazi yawa to yanzu wanne ne ba ambata ba a akwai wanda ba ambata ba eh uba ba ambata ba a ambaci mazaje a ambaci mata waɗanda mi lamarinsu yake mi yau yanzu budurwa ko matar da lamarinta bai hannunta da waliyinta shine ba ambata ba to shine auya afuwan lazi biyadihi yawwa tunda ita yanzu lamarinta bai hannunta kina yanzu lamarin ina zai koma to shi ne ma'anar siyakul ayi to wannan shi ne dalilin su su malikawa ɗin yauwa suka ce tun da aka ce su matan da lamarinsu yake hannunsu sai in sun ce sun yafe sai aka fahimci kenan ba kowace mace ce za ta ce ta yafe ba ko ba haka ba eh yauwa don kaga nan da aka ce illa an yi afuna kaga ba a kawo maza nan ba sai aka tabbatar da hukuncin me ga mata wani bangare daga ciki sai ba ambaci rabi ba yawwa to a wannan layin kuma wanne ne zai tsaya madadinta shine waliyinta mahaifinta to shine hujjan malikiya eh na cewa allazi bi yadihi uqdatun nikahi lallai mahaifi ake nufi ba wai miji ake magana akai ba an gane to shine kuma istisna'in kaga daga nan ne eh fanisfu ma ai nisfuhu alaikum rabin abin da kuka ambata za ku ba su to shi wajaba a kanku kada hutima wanda hakika an wajabta shi illa li afwi sayyibin sai dai in bazaura ta ce ita ta yahi to wanda ba bazaura ba kaga kenan ba ta da iko ita ta ce to waye yake magana a madadinta mahaifinta eh kenan auya afuwal ladhi bi yadihi uqratun nikahi uba ake nufi an kare go wannan a siyakin ayan kenan suke kafa masu a shafi'iya menene yawwa sai suka ce to kaga wadda ita lamarin ta bai hannunta ba a faɗi matsayinta ba to shine ya ce wa afu zatil hajiri rangwamen ma'abuciya wadda aka hana ta aka tsare ta aka hana ta ta yi tasarrufi akan lamarinta ita ake kira da zatul hajiri saboda hankalinta bai kammala ba sannan ba ta da tajariba misali yadda ba ta taba aure ba eh to kaga akwai karancin shekaru galiban sannan kuma ba ta saba da wasu abubuwa ba saboda haka musulunci yana ganin ba komi ne za ta yi a madadin kanta ba to shi yasa sai suka ce min waliyi ha wannan rangwamen waliyinta zai ce ya yahi shine mahaifinta eh kaga kenan anan ba ba miji ba a siyakin ayar ba maza ake magana akai ba ana magana ne akan matan da za su ce sun yafe sai aka yi shiru akan waɗanda su kuma ba za su iya cewa sun yafe ba to waye zai ce ya yahi a madadinsu iyayensu ina ba ta gane to wannan shine dalilin su almalikiya saboda haka sai suka ce saboda haka hujjan mu tafi karfi eh amma dai su a shafi'iya suna na akan ra'ayinsu su ba su saki ba an gane to kaga mahallin shahid na ita wannan aya illa an yi afuna illa an yi afuna ba ijmali aw ya afu wallazi allazi shi ma babu ijmali ismul mausul ne biyadihi shi ma ba ijmali ga harafin jarra ga suna ga zamiri dukkaninsu babu wanda yake mujimali a ciki an gani uqudatu annikahi kaga da uqudatu da annikahi din mudafun wa mudafun ilaihi ba mujmali amma da aka hada su aw ya afu wallazi bi yadihi uqudatun nikahi sai wannan tarkibin sai ya bada ijmali zai iya ɗaukar a ɗau miji zai iya ɗaukar uba ake nufi eh to in dalili yana da irin wannan to shine za a ce babu babu hujja a cikinsa sai dai ka je ka nemo dalilai a waje ko a siyaki kamar yadda su malikiya suka yi ko kuma ka nemo su dalilai da za su karfafi naka fahimta ɗin na fatar an gane yawwa to kowanne daga ciki kuma malamai sun ce yana da nashi dalili mai ƙarfi saboda su ma a shafi'iya in an kalli ta wata fuska sai a ga magana su tana da fuska eh tunda tabbas in aka ɗaura aure tunda nan ana maganar auren ya riga ma ya mutu ne to babu abin da zai hana miji ya shigo ko ba haka ba sannan kuma shi da ya ce ya sake kaga sannan ne auren ya mutu kaga kamin ya sake kenan ya giya tana mi tana hannunsa eh eh eh ware da gaske in shafi'iya ka bi shi kenan ya almalikiya ka bi kowa na da dalili eh amma a nan kai ba za ka zo ka wajabta cewa lallai abin da kake a kai shi kaɗai ne za a tsaya a kansa ba ba ka da wannan damar na fatar an gani saboda wancan da baka ɗauka ba shi ma yana da fuska tunda su wa malikiya mun ji hujjarsu kuma abin duba ce ko ba haka ba yauwa to ba za ka ce a kaza kaza kaza misali ni na ɗau miji ake nufi saboda haka in an samu wani uba ya ce ya yahi ka ce a a ai bai yahu ba baka da wannan damar sai dai ka ce a to ai shikenan dama akwai masu wannan fahimta eh khamisuha na biyar daga cikin asbabul ijmal faslu murakkabin wato shine rabe abin da yake a haɗe abu ne wanda za a ce misali in yana rabe to zai ba da ma'ana kaza amma idan aka rabe shi aka ce wannan ya koma nan wannan ya koma nan to wasu sai su ce a ba waccan ma'ana yake nufi ba ta lokacin da yake haɗe wata ma'ana yake nufi e kaga an samu ma'ana biyu ke yauwa su za su kalli abin a lokacin da abin yake a haɗe sai su bashi wata ma'ana sai wasu su zo su kuma su ce a to ai in aka rabe abin aka ware wannan aka ware wannan zai bayar da ma'ana kaza ban da waccan to kaga an samu ijimali ke eh an samu ijimali idan misali kamar hadisin da muka ambata satin da ya wuce cewa masah nasiyatan ala imamatin wadah da aka ruwaito hadisin al-mugira ibn shu'ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa da ya zo alwala wato akan gaban goshinsa da kuma rawaninsa an gane yauwa masaha nasiyatahu ko nasiyatan ala imamatin to anan in muka duba muka kalli abin a haɗe sai ya zamo kamar yana nuni kan cewa a tare abin da ya shafi gaban goshinsa sannan kuma ya shafi rawani a lokaci ɗaya idan muka kalle su a haɗe muka kalli a jimla a matsayinta murakkaba to sai suka zo suka ce a ai zai iya yiwa a rabe ne an gane wani zubin ya shafa saman goshinsa wani zubin ya shafi rawaninsa to wannan sai ya haifar da saɓani su masu waccan fahimta ta farko kamar almalikiya kenan sai suka tafi kan cewa shafa akan ɗayansu baya isa dole sai ka shafe su gaba ɗaya idan ka shafe rawani baka shafe gaban goshinka ba to shafanka bai yi ba ina ba an gane haka in ka shafi goshi baka shafi rawani ba shi ma shafanka bai yi ba su kuma waɗancan da suka ce a'a ayin an kalli abin ta wata fuska zai iya yiwa alwallar ba ɗaya ba ne daban-daban ne su kuma suka ce ya halatta a takaita akan ɗayan ko a yi shafa akan rawani ba sai an shafi ƙiyar kai ba ko a shafi ƙiyar kai ba sai an shafa akan rawani ba to kaga me ya haifar da wannan saɓanin saboda ijimali me ya haifar da ijimalin saboda yan an kalli cewa daban-daban ne ba ɗaya ba ne ko? to shi ne cewa ba wanda yake ya bayyana la yi jizi'ul masu ala ahadihima shi yasa mu a goma malikawa to sai muka ce shafa akan ɗaya daga cikinsu fakat kaɗai baya wadatarwa baya wadatarwa lada ashabina amma fagun malamanmu bal bihima ba haka ba abin da yake wajibi shine a shafe rawanin kuma a shafe gaban goshi in gane kaga kenan su sun kalli abin a haɗe kenan ba a rairabe ba sai ce wa gairu na waɗanda ba mu ba kalhambali kamar masu bin tafarkin al'imamu ahmad alhanabila kenan suka ce ya hatabil to ai banda wannan ma'anar taku hadisin kuma yana iya ɗaukar wata ma'ana cewa za wannan hadisin gaba ɗayansa an gane zai iya ɗaukar fi wudu'in zai iya ɗaukar a alwallah ɗaya ne kamar yadda muka ambata ɗazu cewa alwallah ɗaya ne annabi ya shafi kan rawani kuma ya shafi gaban goshinsa awudu aini ju'il za a iya sanya shi kuma ya ɗaucewa yana yi wa alwala biyu ne daban-daban a za su samu ijimali ke zai iya yi wa alwala ɗaya ne in alwala ɗaya ne to kaga lalle bai halatta a takaita akan ɗaya kamar yadda su malikiya suka tafi a kai in kuma aka ce a alwala daban-daban ne wata alwalan ya yi shafa kan rawani kadai wata alwalan ya yi shafa kan gaban goshinsa kadai to kaga ya halatta a takaita akan ɗaya suka ce tutun an samu ihtimali ke eh kenan babu hujja a hadisin tunda kowanne yana iya ɗauka ya tabil eh ya tabil falaisa sai ya zamo a gunsu su alhanabila to falaisa bai zamo ba ma ne aktisare da wato abin da zai zo ya hana takaitawa ma'ala ahadihi ma akan ɗayansu sai suka ce za ka iya takaitawa akan ɗayan ko ka shafa kan rawanin kaɗai ko ka shafi gaban goshi shine ƙeya kai sai ce iza lokacin da ihtimaluhu yiwuwar wannan ma'anonan guda biyu ya zan kila alwala ɗaya ne ko alwala biyu jala ya bayyana in dai har hadisin yana da wannan ihtimalin to ba dalilin da za a ce kuma wanda ya takaita akan daya alwallarsa ba ta yi ba ina fatar an gane yawwa tun da an samu mai ihtimali don shi ihtimali duk sanda an ka same shi to ɗayan ba zai ɓata hukuncin ɗayan ba da ya saba masa saɓanin nassi da ya gabata a baya saɓanin al-zahir su waɗanda ba wanda yake da damar ya kauce musu duk sanda abu kaza ya tabbata nassi to wanda ya saba masa an gane yauwa sai a lalata hukuncinsa saɓanin almuhtamal almuhtamal kan sai dai a kyale mutum eh hadisu almugira kenan wanda ya zo fi sahihin muslim da wasu littattafai daga cikin littattafan sunna to sai na shida sadisuha na shida ɗin dalilan ijimali tarkibu mafsulin akasin wancan tarkibu mafsulin yawwa shine hada abin da an rabe hada abin da yake a rabe wani ya ce a in yana rabe zai bada ma'ana kaza wani ya zo ya ce to ai in an hada kuma zai bada wata ma'ana to kaga an samu ijimali kenan an samu ijimali sai bada misali ya ce a hal na umanu ga ya can gaba shi ne fa'ili al'imamu abu hanifa shi ne nu'umanu a halla ya halatta tawaddu annabi cewa ya halatta ai alwala da tsime eh idan aka tsima da bino da ruwa an gane ya daɗe a tsime har ya koma wani abin daban to ya halatta ya alwala da wannan tsimin ya halatta shi yasa aka samu waɗanda sun ga ce aiko da coca-cola kana iya alwala suka ce to ai da coca-cola ko fanta ko maltina da sauransu to ai duk kamar annabi ne eh duka tunda ci gaban zamani ne yasa aka samu wannan abu amma can da shi ne matsayin drinks ɗin da suke amfani da shi an gane ko yawwa duk da kuma in ya kai wani labul kuma saka ga yana bugarwa shi annabi in ka sha shi sai ka dinga maye yana ɗan rufe hankali ina ba ta an gane eh idan ya kai adadin wasu kwanaki an fahimta yawwa to ya danganta wanda ke son ya mayar da shi giya to ya san hanyar da zai bi wanda kuma ka san ya sha lemu ya san yadda zai tsima abinsa eh to shi al-Imam Abu Hanifa yana magana ne akan wanda zai tsima da sunan ya sha ba wai ya mayar da shi giya ba ko abin da zai bugar eh to shi ya halatta ayi alwala eh wannan zakin da zaka ji na dandanon eh to ba zai hana ya alwala da shi ba eh da an samu wannan canjin na ɗanɗano da su zauren malamai suka tafi akan cewa a dole ruwa sai ya cika sufofi guda uku sannan za a arwalla da shi akwai ƙamshinsa sannan akwai ɗanɗanonsa sannan akwai launinsa yawwa to shi kaga bai tafi akan wannan ba sai ce a ko da ɗanɗanon ruwa ya canza za a iya alwala da shi to malam me dalilinka don a musulunci ba a magana ba hujja sai dai yana yiwa wani zubin dalilin ya zamo karɓaɓɓe wani zubin yana yiwa kuma ba mi yawa amma a ƙa'ida ta ilimi ba a magana babu dalili an fahimta to wadalla sai ya kafa hujja bitamratun eh sai a alal hikaya bitamratun tayyibatun wa ma'u fahurunil hadisu yustada'u sai ce a to ga hadisi ni da ke da hadisi daga annabi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama eh shi ne hadisin da aka jingina zuwa ga abdullahi dan mas'ud a yana da kissa ana cewa wata rana zuwan da annabi ya yi don ya yi wa aljanu wa'azi eh to a lokacin sai bukata arwallah ta kama shi sai ce a kawo ruwa to aka lalaba ba a samu asalin ruwa ba sai shi annabi din sai ce kawai a kawo to da aka kawo kuma sai ya yi alwala da shi to shi ne abinda shi al'imamu abu hanifa ya kafa hujja da shi cewa da abu biyu ya kafa hujja da shi na farko annabi ya yi amfani da shi na biyu kuma annabi ya kira shi da tamratun tsayyabatun wa ma'un tsahurun da aka ce to ai ba mu samu ruwa na asali ba sai dai annabi sai ce a to ai tamratun tayyibatun wa ma'un tahurun shi da bino kowa ya sani ai abu ne mai daɗi ko ba haka ba ruwa su ma masu tsalkakewa ne sai ya amfani da shi to sai al'imamu abu hanifa ya ce kenan a shi agunsa wannan magana ta annabi da ya yi shin ya faɗe ta ne akan hukuncin kamin a haɗa da binon da ruwan ko ko bayan an haɗa ya koma annabi e to shi ya haifar da saɓanin shi al'imamu abu hanifa sai ce ya faɗe shi ne akan shi annabi ɗin shi ne ya kira da tamratun tsayyibatun wa ma'un tahurun sai gashi annabi ya kira shi ruwa mai tsalkakewa to ya za a ce ruwa mai tsalkakewa kuma a ce ba za a alwala da shi ba sai su malikiya suka cewa ba haka ba ne maganar annabi ya yi ta ne kamin a haɗa su cewa in za a haɗa annabi to akan nemi dabino mai daɗi mai daɗin ci sannan kuma akan nemi ruwa masu tsalki ba wai annabi ya faɗe shi ne a matsayin yana sufanta shi annabi ɗin ba ne annabi ya faɗa ne kamin a haɗa saboda haka kaga an samu ihtimali eh a gani to shine ma'anar tarkibu mafsulin kaga ya an wari aka ce da biyu ya koma gefe ruwa ya koma gefe za su ɗauki wannan tamratun tsayyabatun wa ma'un tsahurun ka kowa zai ɗona shi suna ko ba haka ba yawa in kuma an ka haɗa su to za su iya ɗaukan haka to so sai su almalikiya suka ce wannan magana ta annabi tana kobawa kamin a haɗa kamin ya zamo annabi ɗin shine annabi yake ba da labari a kansa to shine sai ce alhadisu wannan hadisi yustada'u agun al'imamu abu hanifa ana neman haske da shi wajen kafa wannan hukunci a ce ai a iya amfani wato da annabi a yi alwala da shi to su almalikiya daga cikin dalilansu na cewa hadisin ba haka yake nufi ba sun kafa hujjoji da dama to shine zai ishara zuwa ga wanda yace ashabuna malamanmu malikawa kar bayyanu ihtimalan sun bayyana cewa wannan hadisi akwai ijimali a cikinsa yana ɗaukar ma'anarku da kuka faɗa ku waɗanda suke bin al'imamu abu hadifa sannan kuma yana ɗaukar tamu ma'ana zai iya yiwa tamratun tsayibatun wa ma'un tsahurun yana yiwa da annabi ɗin yake yana yiwa kuma tamratun tsayibatun wa ma'un tsahurun kamin a haɗa su cewa kama annabi yana ba da labari ne su ake amfani da su wajen haɗa shi annabi ɗin aga an samu ihtimali kenan ina fatar an gane tunda in suna rabe kaga kowanne sunansa daban eh to shine cewa min zaini daga waɗannan abubuwa guda biyu na shi da bino da ruwa majmu'an zai iya yiwa a haɗe annabi ya faɗe su ne kallon cewa in an haɗa ko to sai zamo falastidilala in dai wannan ihmalin ya tabbata kenan babu hujja akan wannan hadisin na cewa wai za a yi amfani da shi a halatta yin alwala ko wankan janaba da tsime ina fatar an gane eh ba daidai ba ne ko abin da ya kaba da shi inda zai iya ɗaukar hukuncin in an haɗa su ko kamiya a haɗa su to da aka gaya musu wannan magana ƙalu sai su alhanafiya suka ce tabarra'a ai shi wannan hadisi ya barranta min ihtimalikum ai babu ihtimali a ciki eh su sai suka ce wannan ma ihtimalin babu shi eh suka ce dalili bi kauni shari'in bihi tawadda saboda a kissar annabi ya yi arwalla da shi to in ya arwalla da shi kenan kaga cewa tamratun batun wa ma'un tahurun kaga yana magana ne akan annabi din eh suka ce to tunda annabi ya riga ya amfani da shi ai ba wani ihtimali eh domin da a ce misali ba haka yake nufi ba annabi ba zai yi arwallah da shi ba sai dai ce a wannan ai a dai nemo wani ruwan ba wannan ba to amma bai yi haka ba eh sai malika suka ce a ba mai yadda da wannan ba eh ai ƙarin cewa annabi an kawo mai shi ya yi amfani da shi bai tabbata ba eh bai inganta ba an gane saboda shi ya zo ne ta hanyar abdullahi dan mas'ud shi kuma a kissan a tarihi bai halarci wannan taron ba ba da shi aka je ba amma kuma a kissa an ce kuma shi ne ya ba da labarin suka ce saboda haka bai tabbata ba an gane na'am yawwa cewa annabi ya amfani da shi to wannan babu isnadi da zai iya tabbatar da wannan eh to kuma abu bai tabbata ba ana kafa hujja eh kaga ba za a yi ba ko wa shartu listidlal sihhatu sanad shine ma farko sai an samu sihhatu sanad yawwa kamin a yi maganar ma'anar dalili ko waye sai an lalaba ya tabbata ya inganta in magana asalan ma ba ta tabbata ba to ba za a ma tsaya ana lalabin ma'anarta ba an gane yawwa to shi yasa malamai suka ce abin da yake daidai shine rashin halatta yin alwala ko wankan janaba da shi annabi din an fahimta yawwa saboda kololuwan madogarar su alhanafiya shine wannan ziyadat a cikin kissar cewa ai an kawo ma annabi shi yayi amfani da shi to kuma bai tabbata ba tunda bai tabbata ba ya za a yi ya za a yi hujja da shi kaga ba zai ba zai taba yiwa ai hujja da shi ba ko to wannan shine saboda haka masu cewa ana iya alwala da ruwan coca-cola ko ruwan omo wannan ba gaskiya bane eh ba su da wani hujja akai na farko dai bai tabbata annabi yayi amfani da irin waɗannan abubuwa ba a wajen alwala eh kuma sai a duba a gani tunda annabin yayi alwala ba ɗaya ba biyu ba uku ba da me yake alwala duba da gashi yana tafiye-tafiye da abu ne wanda ke nuna halacci to da an samu riwaya tabbatacciya ta tabbata annabi ya yi don ya nuna halacci to amma ba a samu ba su ma daga sahabban bai tabbata daga gare su ba na fatar an gane kenan dole mai alwala ya nemi ruwa alma'ul mutlaq eh waɗanda suke amsa sunan ruwa ma'ana ba ka da wani suna da zaka ba su in ba ruwa ba ba wata ma'ana da zaka goya akan ruwan sai dai ruwan ba za a ce ruwan zaki ba ba za a ce ruwan kal ruwa dai kawai to shi ne alba'ul mutlaq eh sabanin shi annabi ba ma un bane mutlaqun an gane saboda wannan zakin ɗanɗanon nasa kaga yanzu ya canza yawwa to wannan shi ne tunan za mu kwana insha Allahu saboda malam zai shiga wata matsala kuma eh amma dai an gama bayani akan asbabul ijmali guda shidda da ya kawo darasin da ya gabata kuma ambaci guda biyu ko yawwa an haddace asbabu din ko har yanzu akwai kura wancan sata an ce kowa ya haddace eh me na farko na'am eh allafsu menene sabab na farko subhanallah subhanallah eh na'am ishtirakul lafzi wancan satin ma na faɗa na maimaita shi ne da bargogo kuma an yi karatu a kansa har misalai an bada ko ba haka ba wanne ne na biyu na'am a tasirifu ko ka ce tasiriful kaliba ko allafs an gane? yawwa hukunci na tasirifi yana sa a samu ijimali a lafazi me na uku a a a ba shi ne na uku ba eh allahaku ba allahaku ba allahaku Eh, muka ce shi ne ya kunshi a shakal wa naƙab anya ana karatu kuwa wannan kaga duk ya shafi lafazi mufradi eh to wanne ne na hudu eh la na hudu yanzu fa mun kai shi istiraku tarkibi ko at-ta'lif eh ba shine mun kai ba illa an ya afu da au ya afu wallazi ya kamata a ce kwakwale na jamana na biyar fa eh faslu ko tafsilu al-murakkab na shida fa eh tarkibul mufassal ko mafsulin duk ɗaya ne to sai biyu da mun ga ambata a matsayin ƙari wanda su ne suka zamo tara ko ba ambace su ba yauwa eh marji usifati to wanne ne ɗayan marji uddamiri wajibi ne ba a haddace waɗanda abubuwa fa da ba ta ran gane yauwa tun da wasu ku suna ansa fatawa watakila ma dukan to baka san wannan baya za ka yi ka gano cewa dalili kaza akwai hujja a kai ba haka ba aka kuma tattaunawa za ta iya kama ka da wani ko munakasha ko munazara sai ya faɗi wani abu alhali kuma ba dalili ba ne akwai ɗayan cikin waɗannan abubuwan to kaga tunda baka kiyaye karatun ba ba za ka iya gano abin da ya faɗa ne ba dalili ba ne to wajibi ne a haddace su ba ko ina za ka samu wannan a karatu ba ko a usulul fiqh ba kasafai za ka samu wannan bayanin ba saboda haka gol ne amma ba za ku gane ba sai nan gaba to amma na kuna wasa da shi eh eh a haddace su da misalan da ma'anar yawwa to Allah ya taimaka in mun dawo darasi na gaba sai a tashi kan wata mas'ala idafatul ahkami lil ayani la yufidu ijmalan alama uwila to hawayo dai wata mas'ala ce ya sake ɗaukowa cikin shi al-mujmal din ba gama magana a kansa ba saboda yana ɗan da rikici an gane? duk ya fi sauran waɗanda suka gabata wahala eh saboda shi sai malamai ne za su iya gano shi za ku ga nassi da aka yi sharhi a kai to babu wata wahala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله